بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفترون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسهار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haduwarmu a markas ahalus sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 20 ga wata na Rajab hijira shekara 1447 wanda ya dace da tara ga watan farko 2026 a tafsirinmu na da muka tsaya a sati da ya gabata muna cikin surutar zariyat mun tsaya aya ta hudu za mu tashi aya ta biyar insha Allah a zariyat kahin nan yan uwa suna ta magana an jima ba ka fadala ba ba haɗo nurin muwa to insha Allah za a bada akwai kahin nan muna son nasiha ga 'yan uwa dangane da ranar juma'a aka samu wasu 'yan uwa sai su kama ma wani wuri bai zo juma'a ba iya ta yana harkokin shi su ɗare wuri wani ya zo ta samun fadlar tsawon gaba shi ba shi wuri wannan masu yi su yi tsoron Allah kai da kake yi ka zalunta wani ba kowa iya can ya kaso shi ko ya wani ake shi wani ya bar aiki ya bar ya zo samu wuri kari gaskiya bai dace ba kai kuma da ake tsarewa in kana neman lada kuma kai zalunci ka sa ai zalunci idan ka samu lada kai in kana son ladan fadala ka bar aiki ka barka ka zo ka shiga tsawon gaba kai kuma mai tsare wani kai tsoron Allah suna nan haka suke suna ji na ma mun yi nasiya an yi abu ba an yi a karatu to za mu ɗauki mataki za mu sa ya gaji gaban nan ran juma'a sahun gaba dole bai zo ba su ɗauke tafin shi ne kuma magana abu dole ya tafi bai zo ba na za mu sa ɗauke shi kurin duk na gaji za mu sa a basau an kaga an jima mutum ba wutsari ta ba kurin iya can motsa a ce ya ɗauke tafin kurin in ya zo shiga layi shi ne kuma abin yi yanzu sai fadala ta farko cikin sai musulun wani sahabi ya sama na sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzan Allah a gaya mun irin addu'a da tana cikin sallata ya gaya masu ɗan kalmomi ɗan kaɗan masalada masu rumu ya ce ka ce Allah magafirli warhamni wa'afini warzuqni تتجمع لك دنياك وآخرتك يتي كتي اللهم غفر لي الله غفر دامني وارحمني كجكينا وعافني كبانا لافيا وارزقني كأرزقني yace wannan kalmomin sun gama maka duniyarka da lahira to me wuce a ce ka samu gafara da rahama ta Allah ka samu lafiya gangan jiki da yanayi kuma ka samu arziki me saura amma zan Allah ce wannan addu'a ta gama maka duniyarka da lahirarka cikin sai musulmi kenan Allah addu'a Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni zaka ga kari cikin wata ruwa ta musulmi yace Allahumma ghfirli warhamni sai ka wahadini karin wahadini akwai tabbata kenan Allahumma ghfirli warhamni wahadini wa'afini warzuqni Allah tamkin sai ta biyu ita wannan kamar da imam abu dawud nake babi na me ya kamata mara lahiya hudu na menene addu'a tana fa'ida ga wanda Allah sa ya katar a rashin lahiya ta mutuwa ya hudu annabi ta lam ta musu nar wuta ba ta sharo shi kusa akwai bambancin mutuwa da kalmar shahada abinda ake cewa man kana akhir rabbil alamin da dakhala janna wanda ƙarshen maganar shi ta zama to la ilaha illa zai shiga aljanna wani ba ce bai samu komai an iya wa ya sharuwa iya wa ya shaka shi an ya isa aljanna babu garanti wa kullun ka ji a to ita wannan tana karantar da kai a saman lamar ta musu nar wuta ba ta ba gaba daya in Allah ya sa kai wannan addu'a a lokacin rashin lafiya sai ka mutu a wannan rashin lafiya yanda ka ji ana majar doktor ashe ne ce alama ko kana kwance baka lahiya kai ana majo da akiyar likita to sai ka fara yin ta magana kenan da ka ji ana ba lahiya to ka fara rabon in ya kai sa ka mutu a wannan shikenan addu'a da yake ruwaya cikin sai cikin sai Imam Nasa'i cikin sunan kin shi haka cikin sunan Ibn Majah ruwa ta tabbata yanda lafazin addu'a ya zo mazana yake cewa idza qala al-abd la ilaha illa Allah wallahu akbar قال الله تعالى صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال الله صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله لا شريك له قال صدق عبدي لا شريك لي إيه. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال صدق عبدي لي الملك ولي الحمد وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال صدق عبدي la ilaha illa ana la haula wala quwwata illa bi annabi ke cewa idan bawa ana da ana kawo ta wanda ya wade ta aka ce a wajen rashin lahiya sai ya mutu shi na kace wuta ba ta shafa shi lafazin addu'a ke annabi ce idan bawa ya ce la ilaha illallah wallahu akbar Allah zai ce bawa na yayi gaskiya lalle babu abin bauta da gaskiya sai ni ni ne mafi girma in ya ce la'ila illallah wahadahu Allah zai ce bawa na ya yi gaskiya ni babu abin bauta da gaskiya sai ni ni kadai ne idan bawa ya ce la'ila illallah la sharika lahu Allah zai ce bawa na ya yi gaskiya ni kadai ne ba ni da abokin babu abin bauta da gaskiya sai ni ba ni da abokin tarayya idan ya ce la'ila illallah lahul mulku wa lahul hamd sai Allah ce bawa na ya gaskiya babu abin bauta da gaskiya sai ni kuma ni nake ni na cancanci yabo da mulki duka suna nuna idan bawa ya ce la ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah sai Allah ya ce bawa na yayi gaskiya babu abin bauta da gaskiya sai ni babu tsimi da babu karhi babu dabara sai da irin taimako na ma'ana kalmar la hawla wala quwwata illa billah ma'ana bawa ba shi da wata dabara ta kauce masa ban Allah kin ba shi damar shiriya haka ba shi damar karhin bautar Allah duka irin taimakon Allah wannan da in ka yi ta a rotun lahiya ka mutu an ce guda ba ta shafan ba ya lafazin addu'a da ke la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah la sharika lahu la ilaha illallah lahu al-mulku wa lahu al-hamd la ilaha illallah la wala hawla wala quwwata illa billah shine addu'a eh amma Allah tamkin sai bangaren tambayoyi ta farko iya tambaya akan cewa akan samu rigima ko rashin gane juna a lokacin da aka zo aka tsare sallah wajen jami'i biyu a masallaci wasu kan cewa ba a yi wasu suna cewa ana yi ɗan wayar wannan saɓani ba yanzu ya faro ba bai kai ba ta da jijiyoyin wuya wannan tun lokacin sahabbai abin ya taso misali abin da shahara abdullahi bin da anas bin malik da abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud shi akan in yazo masallaci an kare sallah bai salla a masallaci sai koma gida ya salla da almajirin shi anas bin malik in yazo hakiran sallah yake ya jami da almajirin shi ina bane ban zaka wada shi ba to wanda kan ci kaman wanda albani kwariya da ya magana ya mutu dogon magana ci asalin magana inda jujjugon magana yake masu ganin ana yi ko ba a yi mai jugon magana masu cewa ana yi ba haka ba da kabar ne wata fa'inta ce akwai ruwa cikin cikin sauran ibn abi shayba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar asuba ya kare dan asuba ce sai wani mutum sai ya zo sallah ta bar shi sai manzo Allah ya ce man sadaka ala hada wa zai ma wannan sadaka sai a nan ma ruwayar abubakar siddiq yana ya tashi ya suka yi jami'i da wannan wanda ya zo sallah ta ƙare ina ta ƙare ina gama jikon magana ce masu ganin cewa ana iya yi masu cewa ba a yi wa cewa ya tara annabi salama ya mutu daga unguwa an yi sallah an ƙare a masallaci amma biyi ba jami'i sai ya koma gida ya jami da iyalan shi kun ji ko wannan abin da shi hadisi marfu'i kenan to menene abin da malamai ke diba mas'ala zaka misali wani malamin din su Usaimin din su bin Baz da maliki haka ne suna hana yin jami'i bi a masallaci shi albani mawalla ya kama magana masu cewa ba a yi to ina waccan ruwayar da manzon Allah ya ce wani ta ci da abu kasance sai suka ce ai wancan mai nafila ne abubakar nafila ce da shi wancan kama an kama shi ne shi farilla yake da nafila ba a mai farilla da mai farilla kaji an suka je haka menene masala da take wakana duka jigo abun gudun raba jama'a ko abu ne a hili za a samu fitina a masallaci wasu kibin limamin aka bude wani kowa za su bude kowa he wannan ya rubusu ya kare so su tasu ko aka samu kan cikin mutane kaga wannan ko akwai liƙe ko fitina cikin al'umma kuma aka samu haka wannan shine babban abu rihi kuma da kudaitar da in ka san misali ka zo masallaci amma an kare zaka jami'in ku me mun ga za a zo a jami'in tare kaga sai mun wurin jami'in ma ta rushe da ban so a gaban wuri guda sai ta lokaci guda to an ka san ba ku zo mun bi za mu jami'in mu ku kuma jami'in mu me fa'ida ne gaggawa a zo a jami'in tare kaga zai kawo kasala kan zawa a jami'in sallah guda a wuri guda wannan shine amma tabbatar saban ana iya yi a madina magana ba ruwa ya karana canu salama ya ce kan ku yi ku ya umarni ku yi jami'in da babu shi sa wani saɓani yanzu kina akan haka abin da zai yi ƙarfi gujin wancan fitina ka raba kan jama'a da maganar rashin kuɗi ta zuwa jami'i ya ce barin ya yi abu na ƙarshe zan kawo cikin sunan abi dawud wanda mutum da ya ke na mako me yasa kullum ka kauce masa saɓani ba mai saɓani in kai kai dawa saɓanin ai jami'i ne wa ba mai cewa ga da kai akwai laifi babu waka to karin magana ta sunan abi dawud akwai ruwa na sallallahu ya cewa wanda ya zo masallaci an yi sallar an kare an akwai ba mutum kan gama zawace misali ko kai baka ko na da zo yace wanda ya zo masallaci jami'i ya kare ya zo wurin ka zo kurin ka rasa kada ka samu damuwa annabi ce wa irin wannan zawwa ka rasa annabi ce za a baka ladan jami'i kamar da kai akai wannan wata annabi ta sunan abi dawud to wani kai neman lada ka samu lada me yasa ka baka bala tun da lada ake nema lada an ce an baka Allah ba dan gama kai ba da haka kenan ni ya san rinjaye da magana cewa kurin ka ayi jami'i biyu ka kai daya kai sallar kai daya a ce kuma akin sahabbai mai sahabbai mai sahabbai haka suke in suka makara sallar suke furada idan sallar su yayi kauce fitina da rigima amma kaga wani yayi misali zan kafar sallah wani zai shiga da mata to zan tura shi ne sai zan da kaga wanda kuhimmin yana amma kan ina yi to wani zawa ce biyu ba ni ba na wata ma zai kanka hannun dama ya matsa ka tanga dan ka biyu wani yace ya tura kai sai wani a takaice ne gaskiya wannan shi da magana ba wani abu annabi ce ka ayi ko ayi amma abin da yayi kan wata dalilai rashin yin shi yayi Allahu a'lam ba mu tambaya ka rubuto muka bari haka abin wannan ba a ji can ka magana daban eh me tambaya ka kai kuma tambaya haka da gehe da kace wannan magana ce wancan mun bar tambaya da gehe ai da man kafa akai ake bada kasa intar kakkai shi yayi an kama dalilin ba magana ahlus sunna ba sunna ba yi shi yi a wani dalilin shi yayi dan kuma wani abun ko ahlus sunna akwai shi a kishin ban wani limamin da muna fitar muna matsala da shi ana kuna abun ko akwai sa akwai shi kullum a barin ko ina ne a bari shi yayi amma aka yi babu gana rigima mutum yana kace ka zai danya dalili ko Allah wa Allah sai maganar cewa wani ne wa yake tambaya wani wai mutum ya wani mutumin da ya kai mata shi wurin kokowa Allah wasu kalli kokowa Allah sun tambaya da jama'a Allah ha akwai akwai gafala ko al'ada ma san kai shirme ne ɗaruɗu ne ko al'ada ce mutum kai mata shi kokowa an ce wani lantarki ne mataka haba haba dan uwa yo mazan ma ya kai mazan ma kullum na magana yan uwa jihin da za a hodi a baki ana hodi abu ne a hili karara ba mu iya cewa ko su ta gama zumunci ko hodi nake kun shaɗan ya sa mana aka sai shugabanni aka kan haɗa zumunci tun da ake tarihin tare sai haɗa zumunci ku ga tsakanin da Allah tsakaninka da Allah ka wani a na taɓa zumunci ku kuwa ba raba jama'a kabilanci gari da gari kuna ji abin da kullum ta shekarar da aka yi ta ya yi kamar abu ga tsakanin kabilu tsakanin al'umma tsakanin gari da gari ko ina da tsayin aka yi ta don shi shekarar uku suka wuce shekarar uku kai bana hawan sarki aka da bana dan lalace abin har sarki aka da wani gari dalilin abin da irin kabilancin na bayyana cikin hirin jama'a sarki aka aka tsaye da kuma shi abin abin a gari mu haka ake akwai dan waya ga mu cewa wala malam za ko kowa ce ka zama za ko kowa malam ce diyana anan aka ahe su a garin ya ji wancan bayan da ne akan hadarin abu ya ce mana wani bayan da kai ce iyana a garin aka ake su amma cikin wani abu ya tashi fitarwa basa cikin mutane kurin zagi da wulaƙanci ake musu don ba 'yan garin bane ina ne kuma haka yi wajen gafala wa kai ba taka a bara Allah dan uwa ina shirya sai wannan shi yake cewa wai maganar an aka yi ƙare sahu sai a ce a kashe waya a kashe waya uwa lalle masahalar a kashe waya wani umarni ne da aiki mai kyau amma ya kamata a waya mutane kai ba kullum ba kamar ta da kama kamar ta aqimu wastawwa tadudu kullum ya kace kace kace waya a a da Allah abin haka kake so koma wuri da wuri da yawa liman bai ce istawwa tadudu bai amma iya a kashe waya a kashe waya ko ta age iya kashe waya kashe waya a ka ka abu da babu shi wannan nasiya ta kama a yau nasiya jama'a ko bar zawwa da waya tana yi a cikin wurin karatu ko a masallaci ko domin menene ba haka kashe ba a sa shi ruma sa ta a sa ta cikin sami da bata magana shikenan ba ka kashe ba ba duk sa mutune kai kashe waya ba bisa ya kashe ya wa kira bisa ne bayana amma dai ya sa ta cikin bajin kara kara ne ba su amma me ka daren abun za a waya gari mutune ga ya kawo music masallaci kidi gangari a masallaci to kaga nasiya nasiya da farko mutum ya kamata kullum ka zama duk kana da kibla saludarka in mai kiɗi ce ka sa ta rika wani abu wanda yake ba na kiɗi ba ka sauya ta me yasa ka bar kiɗi ko ba sallaci ba kiɗi abu na kullum kullum kiɗi da kiɗi da kiɗi kana bar kiɗi na kiɗi ka sanya wani abu a ku ƙara iri iri ka zaɓo ni wanda yake babu kiɗi a ciki sai ka sa shikenan to kuma in ka mance ko da ana sallah ko mantuwa sai ka zo cikin masallaci ya ka falla da ko salula sai ya fara ta fara to kuma ta fara ba iya da dama kai ce barta ya sa hannu ya ɗauko ta ya diba ya danna ya kashe babu laifi babu laifi ko ɗaya ka hudo ta ka danna ka kashe ko ka sati da su ba da kula bace ba daga mata daga mata tana ƙara kana ya kashe ta ba laifi bane ba shi yayi su kuma jama'a akan samu wani ya mantuwa akwai yan zahin kai an salama wani mutum banza zo ya kama kirmin zaci ba da ce ba iya mantuwa ce da yawa kuma cin ma mutum mutunci akan kuskure ne ko mantuwa ce a mutum nasiha cikin mutunci sai mata mu gyara gaskiya Allah ta muke amin sai shi wannan wai ana juma'a ne ana hudubar ta larabci an fara sai jibe nan sai an fara ta wasu ya walko kuma ya sallah to ka saka sallah ka yara wallahi sabuwa kai sallah dan kai barci ne kenan tunda ta larabci biji ko biji ya ana ta hausa kenan ya ga ya barci dingidi ne yake ya arwala sabuwa ka sake sallar zai ka azaurin sai juma'a ta wuce yake azaurin zaka hudu karama ta gurin sai shi ma ɗayan shi kuma ta yake yi wai iya ana sallah aka sujada ta ɗaya ta biyun ce heji ana karatu a tsayuwa ta gaba dinginan jiya ne duka babu sallah kaka je kun kai arwala ka sake sabuwa sallah kun kai arwala sabuwa ka sake sallah kun shi na bin yafar eh kun shi na farko الله تبكيهم أنا بسم الله
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع بياني نهر من سورة زاريات الله سبحانه وتعالى يا رنسوا wasu nau'ika na iskoki kuma ya rantsuwa da mala'iku masu raba al'amura kowa da abin da Allah ya ba shi kulawa da shi jawabin rantsuwa Allah ce innama tu'aduna la sadiq kun ga duk irin abin da ake muku alƙawali na lahira na aljanna wanda ya kaza lada kaza azaba kaza wannan abin da sadiq lalle ho gaskiya ne tabbas shine rantsuwa da Allah yi dan wa asali mutum kan rantsuwa dan Allah magana shi don naga Allah subhanahu wa ta'ala dan ku tabbatar da magana Allah ya rantsuwa cewa lalle irin abin da ake muku alƙawali zai zo da sadiq lalle ko gaskiya ne wa inna ad-dina lawaqi' kuma sakamako aljaza shine yawmuddin lalle sakamako da Allah zai yi tsakanin tsakanin bayi shi ma lawaqi' tabbas zai tabbata babu shakka kan shi Allah ce gaba والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف
والسماء ذات الحبك nan kuma Allah ya ci gaba da rantsuwa da sama ma'abuciya kawa Allah ya kawata sama bi zinatin kawakib ya kawata ta da ado na tauraro wasu na fassara zatul hubuk na maganar irin hanyoyi da suke cikin sama duk da zahirin tafsirin sahabbai akan wannan akan kawani ado da akan shine zama da gaskiya magana yace innakum lafi qawlin mukhtalif mutane ko marasa imani kahurai kuna cikin magana mabambance juna magana daban-daban ma'ana suna kawo cewa Allah ba Qur'ani da amsa da wannan magana da wasu ce boka ne a su ce matsahi ne su ce maka mahaukaci ne wani magana dai ba magana guda kowa ta shi ke hudu da yan wa kuma an san ba sa gamuwa ba yanda za a yi a ce mahaukaci ya tsayi ya yi bokanci bokanci abu ne na muhimmi wayo ke bokanci boka mara wayo mai dabara bai iya bokanci boka wayo gare shi ba mai dabara yaudarar dan adam ya wasa haka kan boka duk hanyar da zai bi ya san zai taka laka daga nan wani lokaci wani boka a nan shahararre ne mutane su tsaya nan kan ya shahara wajen boka da sauransu sai kaset na musamman sai ba da aka radio amfani a ba malin iliya wannan kaset sai aka nake asirma ka lokacin ana asirma ne sai ba mai gadi ba ne na yi bayani ne akan yan duba akan bokaye akan shi ne ya mai damun a kasar ce abin da kace malam iliya abin zan gaya maka barka bakan barka bakan ka fala wannan duba ba a wasa ba cai kai ma da kake cewa ba a yin ai biyan ka ake ka zo da kaje kai a masar ko wace kaje masar ka zo kai a masar biya ma akai ka tayi da kullun ka tayi masar kin kuma biyan da shi da kai ma bakka yi yo me zami left yace zan ga wannan almala iliya yace wallahi wannan bokanci yace wallahi ba abin da muke gani wannan duba kurin dubara ce mun karanci ilimin hali ne kai ma addinin karanta ko mun karanci ilimin sanin mutum ya me aka ce mana sociology sociology karanta eh sociology ne sun sun ganci ilimin halin mutum ya ce zan ga misali ce wallahi ce malam kasan ya kai nan har duba ma amma ta hakuta ya malam dan Allah ka sake ka sashi a radio ka sashi a radio ka sake ce da Allah ka sake wanda kai da ne kuma ga mu sunan shi da nan jiya sun san sunan shi ya ga mu sunan shi a nan garin sunan ne wajen duba da ko ina zo ake ni zo daga ni zo ake ina ne na me zo ake wurin shi dan ya diba ta wallahi ba abin da nake gani wala ka ce mun ce dubara ce muna in kana muna hira kai ina jin magana kan bincika kada cikin hira da kake yin sai gano matsalaka sha balle mata balle mata mata su ne tafi suke ko wala ko lalace ka abu ce ina mata hira zan gano matsalarta kuma kuma ka bata labari wallahi haka ne malam wallahi haka ne malam haka ne malam a cikin hira da gano matsalarta yace malam aka cayi malam kan aka duba yace ina dawo makaranta na hutu bayan gari ya ce kai na ya zai kasan da kai zai ya ga shi da ina kuta ina kuta banza ina kuta banza ko ina kuta ina zanan banza ya ce na hutu bayan gari ina hutawa ina zanen banza ina kuta a haka ina zana ina zana wanda mutum da san ta kankan kanka zai kana kana ya ce ina zane a ƙasa ina zane a ƙasa eh wasu ka zo suna neman san su ya bace kuma gaisa sun wuce suka dawo malam da al'amun amana ƙasa ga mana san mu muke nema ko ina yake ce nufin yansu hamar ka shaka daniwa ce bin iya suka ce mana ka shaka kana kun ka mana mala suka ce sai ya musu su ta kuɗa shi ya ce na zana na zana na zana na zana na zana ya ce sai ce kuyi nan kun same shi kwarfa ya ce wallahi ina na azam ne ta yi suka dawo mana mun same shi ta ta Allah wa Allah ya ce aka ba shi kuɗi aka ba shi aka mai kyauta mana ya duba ce haka ne da ya ce wallahi ce da na hada ce da na hada duba ce ashe ya ga sana'a ce duba gurin shi ke ne ya bagar da ce ba karatun ba kuma kokari ce mu an ga wani jawa da an gara san shi ka ke nan boka abu ne hebi wayo to shi ne suka sai su ce annan boka ne su ce su ce mafi su ce matsayi su ce mafi ne ai ba su gamuwa shi ne ce innakum la fi qawlin mukhtalif kuna cikin magana daban-daban yufaku anhu man ufik
يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون yufaku anhu man ufik wannan maganganu naku daban-daban da su ake karkatar da wanda aka karkatar da shi an ce ma boka ne kenan kashe boka ya kama magana daga wajen Allah an ce ma ina ga aga aya mu'jiza ka ce matsayi ne kenan ababan kenan sun yi ne dan su yaudar wasu a cikin wannan maganganu Allah ya ce yufaku anhu man ufik ana karkatar da wanda ake karkatarwa irin maganganu naku daban-daban yace utul kharrasus Allah ce Allah tsine ma masu kirkiran ƙarya su dangana ma Allah Allah tsine ma waɗanda suke kirkiran ƙarya suna alkharasun don kirkiran ne ce a ce boka duk ƙarya ce ko boka bacci ne kaza ne duk ƙarya su kirkiran su dangana Allah tsine masa albarka yace allazina hum fi ghamaratin sahun su ne suke cikin rudu hayaniya sun manta da abin da yake gaban su yasa aluna ayyana yawmud
يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون
na'am yas'aluna ayyana yawmuddin suna tambaya ta kurewa a gaya mana wayyushe ne wannan rana da aka ce za a yi sakamako ga bayi kiyama kenan ya gaya musu lokaci kai da musu wani lokaci tsohon shekara nawa a shekara ta nawa za a yi don wannan shi magaru tun daga nuna salamu tun daga cikin cikin hudu ba haka suke ma dukkan annabawa tambaya akan tashin kiyama ayyana musa Allah ce la jilla lokata illa hu tabbata tabbata yace suna tambaya ka kiyama kiyama shi kiyama su la jilla lokata illa ba mu iya yaye maka sanin wata rana ce sai Allah kadai ce sakulat fi samawati wal ardi la ta'tikum illa bakata sanin kiyama yayi karhi yayi yauni ga yan san ko kasa zaka zo ne kwaram alama kaza alama kaza mutukurin kwaram ta zo haka za ta zo da haka kenan wannan shine hanyar suke bi kullum in wa an samu eh, wasu ruwayoyi marasa inganci misali imamu suyuti cikin ya kasu ya kasu ya kasu cikin alhawilin fatawi eh, ya kawo irin wannan manganu ruwayoyi misali an san iya cewa kwanakin duniya dubu bakwai ne ni ina cikin dubu ta ƙarshe wanda ya sa malamai har suka lissahin tashin kiyama suka haddade magana da wannan ya kawo to na gaskiya magana wannan magana tun kafin ma lokacin ya zo sun zibin qayyim sun yi magana kan rashin gaskiyar wannan hadisi ko lokacin da da haddade da wannan da haddade kin lokacin ya zo ya huce kuma ba kiyama ba shi ne wanda yake ba yaro ba latijo ne wanda ba kusan sattin ba ko abu ana cewa da muna haka cewa ai akwai aliya ai aliya ta wuce me yake haka aliya an yi abu bukariya an yi usmani an yi umar an yi mai aliya lokacin da shi ya hudu wasu ya kai da ta kiyama sai ya zo ba ya kiyama ba kuma a rubuce an ce harbin hadda da ya zo ya suka ce ai abubakar ya roƙa an ba shi shekara wani waje ana nan ta abubakar ta wuce ba ya kiyama ba aka ce umar ma ya yadda an ba shi shekara kaza ta wuce ba ya kiyama ba aka ba ta usman ya kare ta aliyan ba ta kare gaba daya kuma kiyan ba yi ba to da mun kuskure ne babu ruwaya mai inganci da ta haddada tashin kiyama shi duk babu wannan duk abin da ya zo kan shi kurin kun shi da cikin ba sai mai inganci shi da ta annabawa inda hassan tarin jama'a suke so suke a bisu irin tambayoyin da ya samu ɗaya cikin annabawan Allah mishi na kiyama ya ce shekara dubu goma ce akwai zaka dubu goma ba huta ba ita dubu goma ce ga sai ba dubu goma amma babu annabi ɗaya da ya taɓa cewa shekara kaza ce kowa ya ce Allah kaza zama shi haka suke annabawa kake nan wani abu ne wanda Allah bar maka sani Qur'an yace suna ma tambaya ayyana yawmuddin to shi ran tashin kiyama shine me yawmuddin ran sakamako shine yawmuddin ran sakamako kiyama kenan yawmuhum 'ala an-nabi yuftanun su ne masu wannan magana ne mun akure ranar da su a wannan kiyama in ta tashi suna nan akan wuta ana musu azaba shine yuftanun suna shan azaba ta wuta suna shan azaba ana musu gori zuqu fitnatakum ku ɗanɗani azabanku ku ɗanɗani azaba allazi kuntum bi tasajinu abinda kuke gaugatawa a duniya in gaskiya ne azaba ta zo in gaskiya kaza to abin nan da kuke gas- kuke yi- kuke yin izkili a duniya da shi to yau ga shi ne kuke cikin shi ko za ku ce mutsayi ku ce a fa- za za- za ce musu afasirun hada am antum la tubsirun wannan ma tsahi ne kuke kuma tsahi ne wannan ma tsahi ne ko ba ku gani to za musu gori suna cikin azabar ana musu wannan gori ku ɗanɗani sakamakon azaba ku da wannan azaba abinda kuke gaugutawa duniya ga cewa cikin kuna cikin shi kin tabbar kiyama za ta shi su kuma suna gidan wuta da ke Allah ci gaba إن المتقين في جنات وعيون Mm.
آخذين ما آتاهم ربهم Mm.
إنهم كانوا قبل ذلك محسنين na'am Allah ya ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun lalle waɗanda suke jin tsoron Allah su suna cikin gidajen aljanna jannat cikin gidaje daban-daban wa uyun suna cikin wannan idanu na ruwa da Allah ya zano na ruwa na madara na giya na zumwa da aljanna suna cikin wannan nishadi wannan shagali akhidina ma atahum rabbuhum suna karban irin ni'imomi da ubangijinsu ya ba su a gidan aljanna ke suna cikin shagali wannan yan uwa abin da suka samu almuttaqin sai ke ga maka innahum kanu qabla zalika muhsinin ba haka bane kun samu a banza ya ce aljanna ta mai rabo ce ta mai rabo ce kenan har iska samu ko samu zai a ta masu aiki ce ta mutanen kware ce haka suka a hausa wata wata mai rabo ce kenan ta mai rabo ce kenan kai abin da gara ma kuna kai mai rabo a Allah ba ba Allah ba magana hasashe ba da lalime addinin Allah ba lalime ba lalime bane ba ba lalime bane ba ba lalime bane ba katin ne kai ko- kai ka samu kuran in dai kai ka samu Allah bai taba da bawa kuran Allah bai ma ba ba ba Allah na ba jama'a Allah ya ce innahum kanu qabala zalika musinin daman kahin wannan ni'ima da suka samu daman bayi ne masu kyautata aikin su sai ta zace musu kulu wa sharabu hani'an bima aslaftum fil ayyam al khaliya suna cikin shagali yace ku ci ku sha ana amma wata ku ci ku sha wannan muna muku barka hani'an barkanku bima asalaftum fil ayyamil khaliya da abinda kuka aikata a gida na duniya jaza'an bima kanu ya'malun fa ni'ma ajrul amilin Allah ke cewa sakamakon aikin su kaga madalla da ladan masu aiki Allah sama layin su yace kenan a duniya daman kahin wannan rana suna cikin bayi masu kyautata aiki kanu qalilan
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون na'am daga cikin halinsu ya ce kanu ƙalilan minan laili ma ya sun kasance kaɗan ne daga cikin dare barcinsu kaɗan ne ku suna ce a daga cikin dare su- ma'ana sukan samu lokaci kaɗan wanda ma'ana na barci wanda ba barci dai nan tafsirin sahabbai zahirin aya iya fasara cewa su- barcinsu kaɗan ne cikin dare ma'ana suna ibada mai yawa yau mun sani a cikin sai musulun dusan aisha radiyallahu anha tana ba labari farkon lamari sabkar ya ayyuhal muzammil qum min layli illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw tas'al wa tusab tartila wannan aya an san ta farkon farkon wahayi aka ba annabi umarni qum min layli illa qalila kai tara dare kadan ne kuma kai cikin dare nisfahu kara rabin dare aw inqus minhu qalila ko ka rage akan rabin dare aw zid alayhi ko ƙara akan rabin dare Aisha ta ce wannan annabi haka ya tafi sahabbai suka yi ta ibada ƙawa na kumbura tsawon shekara guda. Ta ce wannan a sura farkon ta sabko bayan shekara guda aka shahe wannan umarni. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه والآخر من الليل معك ko wala kadalla wannan har aliman nan tausu fata ba da bakar wata Qur'ani a daga Allah ya ce inna rabbaka nan karshe bayan an shekara ana yi Allah ya ce inna rabbaka ya'lam ubangijinka ya sani annaka taqumu adna min sudutayil layl wa nisfahu wa sudusahu Allah ubangijinka ya sani kana tashi me aka ce sudusai layl me sudusai layl kashi biyu a cikin uku na dare wani sufahu kakan tashi raya rabin dare wa sudusahu da ɗaya cikin uku dare ba ayar warko ta nisufahu ko a wani kusa auzir alai kaga aka ce ma'ana nisufahu na akwai ta a ƙarshe ko rabin dare ko a ce au a kusa ko ka rage nagu a rage a rabi a rabi a rage a rage nagu kenan shine kenan sudusin dare auzir alai a ƙara rabin dare me zai bada kenan sudusai ne a takaice dai wannan umarni da Allah ya mishi bayan shekaru aisha ta ce aka shaye wannan umarni na kiyamun laila aka mai da shi kurin suna mustahabbi a ta wani kenan harkun lamari ne sahabbai suke ba sa kuma cikin dare ibada an sai nan tarbiyya ce aka musta warko tarbiyya ce da ibadar Allah ginin suka kafu akan ibada ma daga baya wajibci ya doke haga annabi sallallahu alaihi magana mai kari ya mun laila amma ne yake ta da abu salihin tana da cikin hali ayyuka na mutanen kwarai saka cikin ibada mahi fadala mai lada kiyamul layl ko a yanzu kwarai lokaci ne balle dan abu da sananne da yake cewa wa bil ashar hum yastaghfirun lokacin suhur suna masu tashi suna ma'ana neman gafara ta Allah nan abin da yake ya shahara kuma ya inganta annabi ba labarin cewa Allah subhanahu wataala na dukkan daren duniya duk inda kake ai ka bawa ina Allah dukkan dare Allah na sauka sun duniya sauka ta ta mulkin shi iya sauka saman duniya iya cigiya abu uku ina mai roƙo an bashi ina mai tuba a amshi tuban shi ina mai addu'a an karba Allah iya cigiya tun sulusun dare na ƙarshe farkon shi har zuwa ketawa alfajir wanda duk daren duniya kenan a lokacin suhur lokaci ne mai gara ɓasa wajen addu'a kuma ko a yanzu mijin mai wata bukata ga Allah ya yi kokarin kai ta wannan lokaci kwarai lokacin mai istijaba Allah ciki yake don kuma kuma kuma idan ka diba abin za ka ga lokaci ne wanda barci ya yi nisa tsare wannan sulusun dare na ƙarshe don wanda kai samun shi duk inda kake duk da kake a duniya da za ka samu sulusun dare na ƙarshe ya ka ɗauki haɗawar rana ka ɗauki hudu alfijir ya ka raba gida uku garba gida uku ya ka ɗauki ɗayan na ƙarshe yanzu misali yanzu mai kira ta hada ƙarshe shida ko ta hudu misali shidda ta alfi da kudan ƙarshe shidda aka goma sha biyu ko daga shidda zuwa sha biyu aka goma sha biyu ko to raba sha biyu gida uku ka zai baka hudu hudu so uku ko ka ke nan ka ɗauka awa takwas ka ƙara kan ƙare shidda nawa ƙare nawa ne ƙare biyu ko an zu misali kenan an zuka ƙare biyu na dare kana wannan shine dokar da karfi shine suru daga shine kenan shine na karshe karba da gida uku gani abun awa sha biyu an raba gida uku kuma ce kashin ɗaya na karshe mun huda hudu hudu so biyu akan shidda mun samu karhe biyu to kenan aw karhe biyu zuwa karhe shidda shine sulusun daren na karshe fal arzu to wannan lokacin da tun warkon shi Allah ke wani cigiya ina mai roƙo ina mai wannan duk dare ko ina kullum yawa wata dare ya rage kai dai ka raba gida uku to wannan sirrin da ya kace dan wadin da kai jiwa ta kare uku kana cikin shi din lokacin yanzu kare uku dai a cikin gwamnati kare uku dai kana cikin sirrin da ya kace to wannan lokacin lokacin mai riba mai gara basa ko me kake yi Allah ciki yake kuma lokacin ba lokacin mutum mutane ba ko sai mai rabo barci ya dadi ya yoni sai ka ga mahiya labari mahiya barayi shi sata uku zuwa kare biyar Allah ka suka ce mun zama bincike wata suka ce duk sata mai yawa an samun sata a lokacin da mutum bolo sai saboda lokacin mutum ya barci duk da kai yawo ya kare ya zo ya gaji jira ya barci kurin kai lokacin mai riba to kai ka tashi ka tashi ka gabatar da bukatar Allah subhanahu wataala neman gafara bukatu ne kuma ya ga kari mun kan da ruwa cikin sahih bukhari kari bayan gara basar lokacin gada cikin sahih bukhari manzo Allah ke cewa man ta'arra min al-layl wanda ya halaka cikin dare sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah allahumma ghafir li ita annabi ce duk wanda ya halaka cikin dare kun dare da ka halaka kai wannan addu'a kayan ka je ka yi alwala ba kama ruwa ka halaka kashi hudaka yace wanda ya karanta ta annabi yace idan ya tashi ya je ya alwala ya salla Allah zai karbi sallar shi in ka yi addu'a Allah zai karba kaga wannan ga wani ba biyu ka yi furbitar da daren sulsun da karshe kuma ka yi wannan addu'a ya ga duk bukatar ka ga ma Allah subhanahu wataala Allah ta rike mu yace kenan wa'annan bayi na Allah wa bil ashar hum yastaghfirun a lokacin suhur suna neman gafara ta Allah kuma me a gaba وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين na'am Allah yace wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum bayan ana ana kuka mun ce muna cikin halin mutanen almuttaqin mai tsoron Allah ko suna shi ba mu labarin su sun tashi cikin dare suna ibada suna neman gafara ta Allah kuma ba marowata bane a wa fi amwalihim haqq suna a du- dukiyar da Allah ya ba su akwai haƙƙi da suka ware da sa'il wal mahrum da wanda ke roƙo da ma wanda baya roƙo kuma me aka yi al mahrum akwai wanda abin ya bayyana roƙo yake to mun san mutane kala kala ne hali hali ne akwai wanda take kama mishi dole ya roƙo dan ba an san matsalar shi ba abu yayi zaki sai manzala ka cewa an halitta roƙo a hadin da nake cewa dukkan roƙo bai halitta sai ga wanda yake imma mai dukiya ne ta lalace ko ya doki hammala ka doki wani kashe wata wutar fitina ko talaucin ya kai gaya har an gani babu komi annabi a wannan hali annabi ce roƙo halitta yace duk roƙon da ba wannan ba haramun ne roƙo ba na bukata ba ba kan bukata ba me da bara sana'a me da roƙo dan ka zama dan maula kun rayuwarka wallahi hadari ne kuma annabi ya haramta me da roƙo sana'a kai kurin abaka annabi ya hana kuma ya tsawatarwa ce gobe kiyama duk wanda ya rayu cikin roƙo tashilin kiyama babu tsoka da kudi a wuskar shi da haka yana roƙo akan bukata to akwai wanda me yake wal mahrum akwai wanda babu abun amma ba kowa zai gane ba na akwai magana wurin gadi ba na kusan ku da yawa kuna cikin matsala shi bai faɗi ba iya matsala kuma la ba za ku gane ba na yan wa menene cewa ana so a kare mutuncin mutane ba sai ya kai wani hali ba za a ce a bai a ka ga wani wani ka ga da kake yi kaza to ka taimaka mishi ka kare mutum ka hanyar je roƙa in wani maka misali nan na san malami a Najeriya bayani abin da yawa kana ne a Kano ba a nesa ba ce cikin irin wani mulki mamman masallaci ne a wata unguwa yake ya karban kari ne zai zo masallaci ya ba da sallah ya ba da darasi ya koma unguwarsu malam ashe matsala ta kai gaya wannan malam kun a masallaci kun sai fadi ana likita likita a kwasa ka za a jikin ana ta likita sai wani ce an yakon nan ba matsala a mota ce wala tayya sai aka ce ko abi wajen mai shayi sai aka Wa- wallahi wallahi ce aka ce abi wajen mai shayi cin sai daga kai yace wallahi aka tsaya aka bagi mai kwai da burodi wallahi Allah ta ga aka da kusa gida koma aisha ko anan kuma ya ka zama da kamata kuma sa abin da aka yi sai na so aka gano cewa aka yi abin da aka yi aka ba da aka ba shi da yaban Allah ya samu rayuwa in wannan da yawa na ga wani malamai a cikin da yawa sun san ba zan kwata kuji ba su in wani abu zan gaya muku da ya huce ne Allah kiyaye mu shi yanzu ina ta ganin wani ya ce na bara da za a taimaka min ne yanzu na huce mai abu Allah kiyaye mu wani lokaci yan uwa ina karantarwa a nan muna karatu muna karatu misali bayan isha rannan gari ya zagi na buga na buga kudin shinkafa ma ya yi wuya balle maka nama balle nama na miya na sa ko sauran shinkafa a gida na ce a dan sa a dan dawa a sa mai da gishiri da dan maji mun ci wannan shinkafa mun kare yaro bai koshi ba sai ka ce ba ba ƙaru a ƙaru yaro na wannan abulgafar yaro ce ba ba ƙaru bai koshi ba shi bai zama sa kuli ba ba ba ƙaru da sai zai dole nan mutane samu bashi na samu a ƙaro shinkawa aka hamu aka ci babu komi na zo makaranta cikin wani muke kazo ya faɗa malam har kare nawa ka zo malam shi na sai iya da miliyaka a tare da shi Allah Allah iya miliyaka na sai iya miliyaka amma faɗa yake malam har yanzu kare nawa to me fa'ida mu dinu imamu ba a rayuwa da roƙo bai ba fa'ida ko na rike abuna a rai na ci ai haƙuri uzuri ne wani labari wani labari alhamdulillah labari abin an ji ma labari yanzu Allah ke yamu Allah ke yamu kuma kenan a rika diba na kusa a rika diba mutum ba ya zo ya roƙa ba gaske magana Allah ce rike mu yace kenan wa fi amwalihim haqqun sallallahu alaihi wa sallam a cikin dukiyarsu sun ware wani haƙi da mai roƙo da ma wanda baya roƙo suna bashi sai Allah ya ce wa fil ardi ayatul lil muqinin karanta ka al-ardi Allah ya ce wa fil ardi ayatul Allah ta a cikin ƙasa akwai ayoyi lilmuqinin me yan wa maganar mutum san girma Allah subhanahu wataala kurin kan maka sama ka tsaya kurin da kake rayuwa halitta kasa kanta ta shi ka aya ka kasa ta ga kasa ce wani wuri zinariya wani wuri azurfa wani wuri iranium wani wuri bakin karfe wani wuri duk wannan kuma abin da kuke rayuwa da su ne arziki ne kuma gashi kasar ce kaga wata baka kaga wata fara kaga wata ja kaga wata masara daban-daban kurin halitta ƙasa kanta ta ishe ka aya amma daga wa yake ɗaukan aya san girman Allah a kan ƙasa in wa balle wanda ya san ilimin ilimin geography ya san ilimin ƙasa yadda kake rayuwa saman ƙasa da na ƙasar take wallahi zai kowa tsoron Allah da sanin girman Allah subhanahu wa ta'ala an dai Allah ƙara ƙasa in take tahiya Allah ƙara mana imani yace wa fi anfusikum wa fi
أنفسكم أفلا تبصرون
Allah ce wa fi anfusikum afala tubsiru kurin ka tsaya dinnan kira ne Allah ke mana mu masu imani mu tsaya mu diba halittar mu kurin akwai aya da za mu san girman Allah subhanahu wataala yan wa ka tsaya ne kullun ilimi iyar amma kullun ilimi ne shi da Allah ke cewa da Allah ke magana ce inna ma yakhsha Allah min ibadil ulama masu tsoron Allah cikin bashi malamai na malamai ce dumun da ya san Allah ya san ya san ya san girma Allah dan uwa ka diba yau ka dauko dukkan halitta kaga kowace ka dauko ka ware ta ka tambaye doktor masanin likita ya baka gaban labarin a wannan kadai abu guda kudin shi ma ya abun abun guda ya ganin shi dan wani zai mai ka dauko na ido ne in na ci na koda din menene zai maka bakin kokarin shi ne ga mun abin da sai in ana ga mu hikima dan uwa ka dauko wani abu guda wani ayyukan wani abu na ido in ka ga na'urar jijiyoyin da suke da irin wallahi duk wata na'ura a duniya ga ba ma magana ka ce abun ya huce hankali ina kun ka gani gurin abu ne ba karamin hikima bace ba ta Allah kan ido kurum zai wa akan ido kurum sai ga wannan doktor ya kara doktora ya yi specialist ya kware ba abu amma shi ma idan wai ya san wani abu ne a cikin ido ko a ya san wani abu a cikin ido amma ana ana girma ka wani doktor ne kwararre ne professor ne akan kaza akan ido amma idan ya mutu bai gyara shi bai yin sabo ba idan in ya mutu bai yin sabo kuma shi ma na shi sai mutu na san doktor kwararre a Nijar wanda ya kwakware amma muka ce karshe shi ne Nijar kwararre wajen amma kashe mutuwa ya ba mu ba ido nan ma na san wani wanda mulkin ido ne amma karshe babu idan wannan bayan Allah ya kalin kowa to wannan wai na duk an ga dauko koda ce zucce ce a ce ƙwararre ne kan kaza ana a duniya ana karma ana girma shi abu ɗaya ne ya dan gano wani abu a cikin shi bai iya yin shi amma kuna girmama shi kuna kambama shi mai ilimi ne kaza kaza kaza sai ku manta shi waye shi waye wani abin da haka yanwa a takaice Allah ke tabbatar mana akwai jan hankali wa fi anfusikum afala tubsirun a cikin kawunan ku Allah ce akwai aya shin wa bako gani ne Allah san Allah samu cikin masu gani in wani ya kamata mu tsaya duk da naga akwai aya ta gaba kan ta gaba وفي lokaci السماء رزقكم وما توعدون
fa rabbi sama فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون na'am Allah kai mu rana ta yau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته